sauki na risala mu ja mu gani malam ya ce sun makhatamar risala Allah ya liƙe an risala annabta ko manzanci wani zara da gargaɗi wani buwa da annabta bi muhammadin da annabi muhammad nabihi sallallahu alaihi wasallam cewa an liƙe risala tabbas babu wani rasul bayan manzo sallallahu alaihi wasallam annubuwa tabbas wala nabiyya ba'di sai dai sai an yi hatara da aqida ta ɗan ahmadiyya masu cewa akwai annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya haka ce musu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko wa khatiman nabiyyin ce ce khatam khataman nabiyyin khatam zoben annabawa sun ka ce zoben annabawa ake ne shi zobe cikin hannu abu na mai kamar kawa don haka ba ana nufin shi ne annaba karshen annaba khatim ce kawai ana nufin khatim da khatam duka wato zobe ake nufi da ce akwai annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba a bayyana wannan sai a ce shi wancan mirza ahmad gulam wali na daga waliyantaka a kai shi zuwa matsayin annabta akwai hatsari ciwo da naki shi yasa wani lokacin daga farko ba su bayyana hakikanin al'amari sai tafiya ta yi tafiya amma cewa annazara mishkili da annazara ina nufin annazara gargadi ai waɗanda suka gadi gargadi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ai malamai suna cigaba da gargadi sai da mutu ar-risala da annubuwa su ne za a faɗa amma annazara yin gargadi ai wannan an gade shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba a gadon annabta ba a gadon manzanci amma ana ai gadon gargadi da kuma bushara mun fahimci wannan tana yiwa nan malam in yana nufin annazara mufrad wato mutaradif ne da ar-risala da annubuwa shi ke in kuma annazara na nufin gargadi to gargadi ai har waɗanda za su zo bayan shi za su yi gargadi mun wuce da kyau ko shi yasa irin eh annizara eh nizara gargadi daga annazir ne na fatan fice hiya tahdhir min as-suqa sun kashi cikin sharh at-tahdhir min as-suqa tsoratar daga abin da yake mummuna fa wanga abu na wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai yi shi ba al'umma shi ta gade wannan amma ita annabta ita ce ba a gado ina fatan fice ba a gado annabta ba a gado manzanci sai Allah ya yi ka annabi wasu annabawa sun ahidiya annabawa amma Allah ne su su annabawa ko ba ka ba wasu annabawan kuma sa ya annabawa mun fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikin ƴaƴan shi babu annabi ko ba ka da mari Allah ya kyauta ya ce tubi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata gare shi faja'alahu akhiral mursalin Allah ya sanya shi a ƙarshe ƙarshen manzanni bashiran yana mai bushara wa nadhiran yana mai gargadi an gane ko galibi za ku ji in sun ce bashiran yana mai bushara an gane ko kalima ta bushara sai ku ji an ce shine daga albishra ne ita ce fatar dan adam mun fahimci wannan fatar dan adam ita ake ce ma albishra to malamai su yi sabani aka ce bushara waɗansu malamai suka ce ana amfani ita ne wajen shan abin ga alkhairi kawai وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار wasu kuma suka ce a'a ita bushara tutlaqu fil khair wash shar ko cikin alkhairi ko cikin sharri ana samun ta don Allah ce fa bashirhum bi azabin alim wasu suka ce a asalin ta ta alkhairi ta amma daga baya an kai amfani da ita wajen gatse isti'ara ce an kai bashiril munafiqina kai wa munafiqai bushara sai sun kwatado kunne sun yi gudu sai a ce bi anna lahum azaban alima sai su ce char lamari ya bace akwai dai sabani tsakanin malamai وسن تطلق في الخير والشر وسن اصلها في الخير ولكن تستعار في الشر kuma daga bishra ne in an baka labari mai kyau zaka jikinka ya canza an baka labari wanda baka so jikinka ya mi yana canzawa fatar jikinka sai ka ji kamar wani abu na maka rawa to nan ma akwai shi bashiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai bushara ne wasu su ce bushara ce ga masu imani kawai a haka fira na musu bushara su masu imani za a yi musu bushara da aljanna kafirai kuma za a musu bushara Allah zai gafarta musu dubbansu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf haka bushara ce ta alkhairi na fata fahimci in yantahu yughfar lahum ma qad salaf duk abin da ya gabata qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wannan ai bushara ce ana bushara ne wa nadhira kuma yana mai gargadi ka tsoratar da mutane na fata an fahimci kuma gargadin nan suna cewa ana gargadi ne gami ga kafirai wanda shi ma gaskiya yana da bukatar abin nan an dai fi yawan gargadi ga kafirai amma musulmi ba ana musu gargadi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim dan haka shi ma annazara ana amfani da shi har ga masu imani sai dai ya bambanta shi kafiri za a gargade shi kar ya zai mutu akan kafiri ya zai tuba za a gargade shi azaba Allah tana da kaza mai imani kuma za a gargade shi da kansa kacin da ya kai kai hattara ga ka koma cikin kafirci kai hattara ga kai shirka imanin ka shawar gaji kai hattara da duk abin da zai taba maka imanin ka ko ba haka ba dan an ga mutum na sako sako da ajiwa ce to kai hattara kana da sako sako ci wajen neman ilimi shi ma sai a mishi nashi gargadi wanda ya dace da shi wada'iyan ila Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira zuwa ga Allah ba yana kira zuwa ga kanshi ba don a girmama shi na'am
duk mutumin da yake aikin addini yake da wata manufa wadda ba ta Allah ba sai Allah ya bayyana shi ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ko hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub sun karanta hatta yumayyiza ma yu- wato hatta yumayyiza daga mayyaza yumayyizu tamyiza shi ko hatta yamiza daga maza yamizu bambantawa Allah ba zai bari ba sai ya bambanta al-khabitha min at-tayyib anta yaqin uhuduna suna mamakin an ci su yaki kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su Allah ce a'a ma kana Allah li yadhara al-mu'mina hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sai an bambanta Abdullahi ibn Ubay ya ja mutun 300 cikin mutun 900 ya sa kai ya bayyana munafincin shi ya bayyana ya ce don mi za mu je mu kashe kanmu saboda ba ko ɗiyanmu da matan mu je mu hallaka wai ɗiyanmu da mu da kanmu don mi za mu kashe kanmu haka sai har cikin masu attayi bikin sai an bambanta khabith kin shiddatul khabith za a gane wanda gogaggina cikin munafinci da wanda nashi mai dama dama na tun da kafin rai akwai na ƙololuwa akwai na tsakiya akwai na ƙasa cikin munafukai akwai na sama akwai na tsakiya akwai na ƙasa haka cikin muminai shi yasa wuta martaba ce aljanna martaba ce tunda imanin mutane da aikin su ba ɗaya bane to haka aljanna su ma ba ɗaya bace su ba kafin ran mataki mataki ne sun bala nanzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman yamsi haka sa tsammani a to da'iyan ila Allah sai Allah ya bambanta cikin masu imani ma sai Allah ya bambanta ya tace wanda sun ke na sama da na ƙasa cikin masu kafin ran ma da munafikan sai an tace ta yamiza al-khabitha min at-tayyib an gane ko shi yasa wajen mawaƙif za ka iya gane wane ne a tare da kai wane ne ba tare da kai ba ɗanka wanda ka haifa in wata lalura ta zo shi na iya gudu ya baka mata ka sai ta baka abokanka kana da ɗari sai ka ga yanzu mutum guda na tare da kai in baka yi ba in baka yi ba kuma da suwa ce ai tashin fara an gane ko to da'iyan ila Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira ne zuwa ga Allah baya kiran mutane don a girmama shi amma da yake yayi ma Allah aiki an gane ko irin yadda Allah ya ce to sai Allah ya dauka shi akan kowa baya kiran mutane zuwa ga family dinsa don a girma family kinsa wa anzir ashiratakal aqrabin shi yasa aya- aya ta zo tabbat yada abi lahabin wa tabba kuma ya karanta ta baya kiran mutane don saboda a girmama kabilarsa a'a jinsinsa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan Allahu akbar laraban kawai da ake zance jinsin shi da amma ya faɗa isar da sakon Allah ina ba ta da finci ba yana kira ne kuma da a girma makka da madina ba yana kira ne a girmamar da Allah fal ya abudu rabba hadhal bait bai ce a girmama garin makka ba da na madina don suna garin makka da na madina a'a saboda alakar su da wahayi ya sabka kuma akwai wuraren ibada shi yasa ake mutunta su baya kira mutane zuwa ga wani haram in ba haka kai yi ba duk abin da ka kira zuwa gare shi babu wata kiwar da ka samu a duniya da lahira kakkai saki ka kira mutane zuwa ga girmama kanka domin Allah shi ya sani kakka kira mutane zuwa ga a girmama yarenka ko a girmama yankinku ko garinku ko kabilarka ko gidanku ko familykinku wannan duk agrad khabitha ne na'am yi ma Allah aiki sai Allah ya ɗaukaka ka ba ka iya wato shi alƙur'ani Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alun shi alƙur'ani dhikrun laka sharaf ne ɗaukaka ce gare ka da al'ummarka to nan wanga dhikr masdar ne shi ko suna in ya zamanto mushtaqqun ne ana iya istinbatin illa cikin shi kenan wa innahu sababun litashrifika wa qaumika shi alqur'ani shi as-sanadiyar daukaka manzo sallallahu alaihi wasallam da ba da alqur'ani ba shi da ba kowa bane shi as-sanadiyar daukaka al'ummarsa wadda ta bi shi ta laraba daga farko da kuma duk wanda zai bin shi to babban matsalar da musulmi suke ciki a yanzu su suna son a ce suna sun ka daukakar da alqur'ani ba ya za a yi alkur'ani magana Allah ce haka ne ko ba haka ba to ya za a yi kai na za ka ɗaukaka Allah tunda magana Allah ce a'a ka yi ma ƙur'ani hidima da addinin musulunci sai Allah ya ɗaukaka ka ka yi ka ɗan kai ka ɗaukaka Allah ni gare ka Allahu akbar to wannan shine sanadiyar da duk mashru'at na kasashen musulmi sun kashe cikin matsala saboda kowa galibi in kaga shina aikin musulunci in ka bincika in baka yi annabi sai shina ganin cikin zuciyarsa kamar in ba da shi ba addinin Allah ba zai ci gaba ba ko ko a'a kai kana yi ma alqur'ani hidima amma manokon ka mai da kanka kan samcewa magana Allah ce ba halitta bane yafi komai kima yafi komai daraja kai ka dan ka dauka qur'ani sai kana ganin a'a kai kai na za ka dauka qur'ani ko addinin musulunci kai ka dan ina fata mu ne sai ka dauki qur'ani nan yafi komi muhimmanci a rayuwarka addini nan yafi komi muhimmanci a rayuwarka kai kankan da kai ya mununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayhi islamakum huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli Allah ce shi na ya tsare musuluncin shi shi zai daukaka shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yasa matukar wannan datti shi na cikin zukatan musulmi babu inda za mu ci gaba larabawan nan da kun ga sun rika musuluncin nan ba wai suna larabawa bane shi Allah da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba dan shi na balarabi bane ya san shi na zai iya mishi aiki irin yadda ya kamata Allahu Akbar in kai kana kallon wale dan jinsin kuna ko dan famin kuna ko dan garin kuna ko dan kabila kana ko dan yaren kana to shi Allah bai da wata zumunta tsakanin shi da halittu kowa ba wan shi na shi yasa in kun kaga Allah ya dauka da wata daula ta musulmi in kun ka bincika kawai ni su ma Allah aiki na duk wanda kaga Allah ya dauka shi cikin addinin musulunci wallahi ya yadda da cewa shi khadimin alqur'ani na khadimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana kokarin yayi ma Allah aiki ne sai ku iske Allah ya ɗaukaka shi ba don jinsin shi ba ko yare shi ko wani abu niyyar shi Allah subhanahu wataala ya kalla amma mu yanzu daga yawa daga cikin mashari'ikin mu abin da ke mai da su baya waggata shi wani da zarar akwai wani garar da ya boye sai an tahi an taɓa kawai sai ka iske abin ya warga shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya faɗi wannan yake cewa qadiyya ta Filistin da ake cewa qadiyya Arabiya yace ba da za a iya ci nasara saboda cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za kiyama ba za ta tsaye ba sai musulmi sun yaƙi ni sun yaƙi Yahudawa idan suka yaƙe su an gane ko ba Yahudi da ka inda zai ɓoye bayan abin nan dutsi ko a ice na algarkar ko ba ka nan ba ne sai ce ta'aliya muslim ka zo ya kai musulmi bai ce ta'aliya arabi ba Allah ya muslim matukar musulmi muna son mu ci gaba sai mun ɗauke da zaran an kasa wani gharar a cikin tafiyar musulunci to kowa sai an sai an maida shi zuwa ga jahiliya daga lokacin da ka zo kana aikin addinin musulunci kake son ka daga garin ku da kowa ya gane to shi ma son shi daga garin su daga lokacin da ka zo zaka aikin musulunci kace ka daga yaren ka to kowa yare ne zai komawa duk malam yanzu su ibnu malik da sauran su imamu shatibi da sauran imamu bukhari yanzu ne imamu tabari shaykhul mufassirin ba balarabi bane amma yayin Allah aiki su bukhari da sauransu kutubu sita in banda musulmi suke gani da alaƙar laraba wane ne abba larabe kenan lokacin da kake ma addinin musulunci aiki da koyi kana son kai ma yarenka aiki to da mutane sun gane su bari za su su koma zuwa ga yarensu lokacin da kake son ka daga gidanku a to sai ko ga to ni ba aiki akwai gidanmu kana nuhin in bar ubana da ubanka in in bar ubana da uwata ni ta girmama uwarka kawai a'a mu dai girmama addini lokacin da kake aikin addini kake son ka girmama jihar ku to ko sai shi tuna shi ma ai shi na da jiha kuna fahimta ta lokacin da kake son ka girmama launinka sai kowa ya tuna yana da launi sai aikin ya kiya amma lokacin da nimmance da launi na nimmance da kabila ta nimmance da yare na nimmance da jihar mu nimmance da komi nice addini to addini shi zai gama kowa a duniya Allahu Akbar amma daga lokacin da wata manuwa ta fito to tarwatsewa za a yi sai a koma cikin jahiliya shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo larabci yare na wanda ya shafi larabawa su da kansu suna faɗi alƙur'an wal islam huwa alladhi yani em, naqala al-lughata al-arabiyya min lughatin qaumiyya ila lughatin diniyatin alamiyya larabci in ba dan da addini ba mu yanzu koyi larabci mi za mu yi yana da wahala da yawan mutane suka koyi larabci suka mishi hidima don mene saboda wasila ce ta gane alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a shi yasa mutukan muna son mu ci nasara sai lalle akwai wahala amma ka daure shine ka tsaya kai ma Allah aiki kada ka kalli wani abu lokacin da sahabbai sun ka fantsama kai- kafin sahabbai su fantsama a Makka da Madina duk rikicin da an kai duk rikicin da an kai tsakanin Makka da Madina kafin ma musulunci ya fita daga cikin zariyatul arabiyya duk irin waɗannan matsaloli akwai su sahabban nan da ka gani da an kai yakin badar har uwayensu daga ba daga ba sun kai da uwayensu da mutum na son shi daga ubani da bai to shi yaki da baban shi da qurayshawan da qurayshawan na larabawan sirfan sun kai yaki sun ka kashe juna da yaren za a kallo da ba za su yi yakin nan ba kwalare na da za a kalli launin da ba za su yi yakin ba dan makka na da dan makka da dan madina da dan madina da za a kalli wani dan makka na ni muhajir ne da ba za a yi yakin ba kuna fahimta ta duk abin da kaka tunanin ka ɗaukaka sahabban nan suna da shi sun ka aje shi sun kai ma Allah aiki Allahu Akbar.
baban bai sa Allah ɗaukaka su ba shi yasa wallahi muna ɓata maka mu lokaci idan muka zo kuma kayi kaɗan ka yaudare Allah kayi kaɗan wallahi wallahi duk kun ga- kuna gani ku dibi shekara su albani ina gaya muku da waɗanda su ya suna cewa bature bature duk wannan shirme ne da ka ce menene ba balarabe bane ba menene ba kai da abba larabin ko kai akkaza kawo naka mu gani Na'am.
kawo naka mu gani akwai wani malami na taɓa na tura muku sira shi ɗan ƙasan mali ne ya tashi ya tai saudiya ya je ya karatu sai da ya zan shi na a shugaba na darul hadith ibnu uthaymin ɗalibin shi ne baki ne baki kirin akwai shi ba sani ba in kuna so zan tura maka shi a ranar sai ka tura sama har kasu yan uwa su ganshi dan kasan mali ne wani ina ganin gaboro ne ka ka fahimci kun fahimce ni ibnu uthaymin dalibin sa ne sheikh atiya salim wanda shi ba dalibin shankidi da yayi karatu gare shi manyan manyan malaman saudiya da yawa sun kai karatu gare shi shankidi mutum da wanda ta cikin sahara ta mauritani babu arziki babu komai yatta habbin ba sai da yayi karatu ga hannun shi ibnu uthaymin yayi karatu ga hannun shi Allah.
Fauzan ya yi karatu gare shi, in ka gane shi ba ƙauye na tuwahin shi ba su dala 150.
Allahu Akbar.
Har ya zama da Saudiya ya ƙare zama a Saudiya bai san kuɗin Saudiya ba. Ɗan shi yake ba da labari Abdullah bin Muhammad al-Amin Shankiti yake cewa baban shi har ya ƙare Saudiya kamar bai san kuɗin Sau- bai iya bambanta su. Yadda yake bambanta kuɗi idan ya hito haka galibi akwai masu tariya ta yi su ba shi kyauta hakan ga ko kuɗi haka. To shi na inda ya bambanta wa sai ya ce ma Abdullah wagga kaza nawa ta ka sayi. sai ce baba ga tana son kaza guda sai ce wagga sai ce tana son ka- tana son kaza biyar to sai shiga ne wannan tafi wannan girma ibn uthaymeen yace da aka zo aka ce za a kawo malamin da zai karantar da mu yace da yazo iski shinqiti da wasu kaya hakan ga shi dalibin sa'adi na sheikh nasiruddin sa'adi shi uthaymeen yace kai ya za a yi in baro babban malami ba- dan birni in zo inda wani mallami gashi nan ba kauye hakan ga tuwahin shi abin ga ibn uthaymeen ke ba da labari yace da ya buɗe bakin shi ya fara magana ce sai da mace inda shi duniya Allahu Akbar.
shi yasa Saudiya da ta ginu yanzu mine ne yasa Saudiya ta ginu tai ka ji bi manyan manyan manyan Saudiya fullati hausawi wane ne wane ne sun ka tattaro manyan manyan tat ko da an ka jima yanzu gashi nan Saudiya ta ta zan uri da ina ne mallaman suke a Saudiya to ba su da mallamai da masu yawa shi yasa abinda nake son mu fahimta ita baiwa baiwa ce babban abin da yasa turawa sun ka tsere muna shi bature in kayi baki kamar tukunya in dai kana da baiwa zai bi ka Na'am.
sangor baki na na senegal ba muna zagin baki ba amma irin bakin senegal baki na hawul kiyashi kai Na'am.
amma batura ta faransa yake aure da ita yan masarauta asalin faransa saboda faransen da shi kaji yana irin turancin da za su ɗauko baturin su kawo shi bai iya ba ka yadda da wanda Allah ya baka bi shi kai ma sai Allah shi baka abika Na'am.
kai baka yadda ka bi da wanda Allah ya baba ya zai abika to wannan shine matsalar ku kuma shine ya kashe kasashen Afirka da kuke gani kasashen Larabawa ba a yadda da wanda ya iya ba shi dan Afirka da kasashen Larabawa abinda an ka dauka wai rezo ka yi kokari ka san birni sai ka tattaro masana ka sa su su yi aiki in an ka samu kuɗi sai ka rabin kura ka ɗibi saba'in ko tamanin ka ba su ishirin shi mai ilimi zai yarda ka mai wagga in ka yi guda wallahi na biyu ba ka sakewa Na'am.
shi yasa bature a kana da baiwa zo ka ci amfanin baiwarka kasar da tafi kowace kasa ci gaba a duniya a yanzu amerika ta to bakake na can da kowace irin nationality suna aiki obama shugaban kasar amerika ya ce daga cikin dalilan da suka sa amerika take har yanzu tana ja ya ce on utilize le talent du tous duk wanda allah ba baiwa littafin da ya rubuta ya ce muna amfani da baiwar shi kasashen turai da amerika kasashe ne na masu baiwa ita kuwa afirka kasa ce ta waɗanda ga sun ruguza masu baiwa shi ne bambancin mu wani babban masani ya ce babban bambanci tsakanin kasashen turawa da kasashen afirka manya daga cikin su babba guda su turai za su ɗauko mai rauni sai sun maida shi mai ƙarfi a ɗauko ɗan marayi wa- ɗan- ɗan ɗan wanda an ka kashe iyayensa a wajen yaƙi ko marayi ko ɗiyar sos ɗiyar da an ka yes su tai su kai su can su karantar da su su ba su ilimi su dawo su zama ministoci da shugaban kasa afirka kana da ilimi ko mai kuɗi ko mai mulki kana ta ƙoƙarin mutane su san ciwon kansu sun kama sassakakka sai an ji kawo haɗe kak sai a ce waye shi ne matsalanmu kuna fahimta ta shi yasa afirka wani ke cewa in kattai ture kana neman aiki sai a tambaye ka wani diplom kake da shi in kattai afirka kana neman aiki sai a tambaye ka mi ka zo da shi in katce babu komi a ce to wat turo ka danwa kake ba ka nan bane in ka ce kai ba dan kowa na ba ba dan wani minista kake ba wani dan shugaban kasa ba wani dan sarki ba wani abu ba, sai a tambaye ka wani farti ka kai daga wace- wani wani dan siyasa turu ka ko ba haka ba in ba ka da dan dan ka sai da kai amma in ka taya America da China in ka zo sai a tambaye ka ka zo da diploma sai a ce aje shi nuna wani aikin da zaka iya yi saboda su aikin yadda me su wannan abin na yi tasiri har ya kai ga ilimin addini yanzu tura sun ka halaka mu sai ga mutum da doktora sai a ce shi zai magana bisa suna addini a'a ba doktora aka inkari ba ka yi bayani a ilmance ka yi rubutu a tattara ma masana amma ka rike doktora in an yi ma tambaya cikin aji ka ce ukhruj an yi aikin banza domin ita takarda tana ba da shaida kayi karatu na ko ko ita doktorawa tana nuna da ita da majistar shaida ce ta kazan bahis duk doktora ta duniya darasi gudana kaf qadiyya guda ta daga bahasi kanta duk majistar ta duniya bahasi darasi gudana duk bahasi na takarruji na duniya gudana to wanda ya karanta mas'ala uku zai cewa ya zama malami min aina laka hada ku ya tara an yaudare mu kwarai da gaske ita kanta doktora kin nan wasu malamai suna cewa mustalah yahudi asalin shi yahudanci na master english na daga master ne maîtriser ko ba haka ba duel kuma shine deux daga abin gani shekara biyu license kuma kamar shaida ce an baka shaida doktora kuma yahudanci ne sun ka ce doc da yahudanci na nufin masani taura a taura sai an ka ce doktora masanin a taura ina ka sa a taura mustalah ne to sai an ka bai da ilimi Mm-mm. shi ilimi daban diplom daban abbad abdul muhsin al-abbad babban malamin na hadisi ne kasar saudiya ya kai shekara 50 yana karantar da hadisi a- a a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana wani zai mai tambaya ya ce afwan doctor ya ce ana lastu bi doctor ba doctor nake ba akwai wani babban malamin qira'at a saudiya bakin magister na ma yayi ya ci ci gaba da karatu duk malaman da ka sani a Saudiya ilmul qira'at suna tsoron shi an yi an yi shi ba shi a koda dan wani abu na a bashi doctorate ce bai su mi zai yi ka akwai wani babban malami a kasar Libya ana kiran shi Sheikh Abdul Latif Shuwairif jami'a kulliyatu da'wal islamiyya sun bashi maitris ta shaf an ka ce yayi bincike a bashi eh, doctora ko ba haka ba to ga yadda suke cewa ban ji ko ya faɗi wannan ba yace in ya rubuta doctora man yuna kashu Allahu Akbar.
ba wai alfahari ba kuna fahimta ta ba wai alfahari ne ba amma shuwairif ni da ido na malami ne ya karantar da ni a sanar ula akwai wani wani professor larabci ana kiran shi belhaj a ƙasar libya wallahi da ni da belhaj tare muka riganganto zuwa wajen shuwairif idan an ka kare sallah tun da shi malami ne bai iya uh, abin ga da shi sai in bari sai ya kare tambayoyin shi sanannin zo gidawa Sheikh Abdul Latif Shufairu shi da kanshi Bilhaj yake cewa hadhihi maktaba Allahu Akbar.
istafidu biha qabla an tarji'u ila biladikum Professor Larabci ke faɗin wannan shi yasa ku san menene ilimi menene diploma menene launi akwai baki kirin mai ilimi akwai jajir wanda bai da ilimi Now.
ilimi daban riga daban rawani daban shekaru daban nationalite daban kabila daban yare daban shi ilimi sunan shi ilimi bai da kabila bai da yare bai da kasa bai da zamani wanda Allah ba Allah ya bashi Allahu Akbar.
in ba mu fahimci haka ba wallahi za mu sha wahala in ba mu yi ta haka ba wani doktar da an ce mai doktar bai kai doktar kin da kake tunani ba Now.
kuna fahimta ta to wannan ya kashe mu ya maida mu baya kwarai da gaske ka iske wani babban malamin da shan ba duk duniya karatu bai da diplom ko guda suna nan cikin sahara kin ga za ku iske wani mutum duk da sauran littattafai don akai ne suke ga kai shi ke ba da karatu amma bai da diplom suna nan Allah ya yi su a je a nemi ilimi wajen su amma ina sai ka sauna da cewa inda hu doktora Allah ya kyauta karatun mu yayi tsawo bari mu dan koma mu- mu yi shi a gurguje da za mu fahimta sai ko da karshen wannan ne thumma khatama ar-risalata wan nadhara Allah ya liƙe ar-risalata wato manzanci kenan wan nidharata da kuma gargadi wan nubuwata da annabci Muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul galibi ba mu iya abin nan wasu na cewa ar-rasulu shine wanda an ka tura zuwa ga mutum- wani mutum shi je shi wa'azi ko annabiyu shine wanda an kai ma wa- an kai ma wahayi amma ba a ce bai ni ya isar da sako zuwa gari wannan kuskure na na farko kalma ta annubuwa da annubu'a wasu malamai sun ci cewa da annabiyu da annabi'u kamar da yake cikin qira'a ta nafi duka abu guda ne wasu suka ce a'a annubuwa daban annubu'atu daban ina fata kuna fahimta ta sun ka ce annubuwa huwa sharaf daga na bayan bu idar tafa akwai na bayan bu kamar idan abu bai samu dacewa ba shine ake cewa dakushewa to na bayan bu wanga na irtafa ake nufi an gane ko wasu ka ce annubu'a ita ko eh, annubu'a min al-khabar kenan wanda sun kace duka annubuwa annubu'a suna nufin alhamza ce an kama suwa wawu wanda suka ce annubu'a su ko sun kace daga nabba'a ne to kenan sai zama to annabiyyu fa'ilun ne bi ma'ana fa'il li'annahu yunabbi'u an-nas ko ko fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul li'annahu anba'ahu Allah shi ko duka wannan Qur'ani ya faɗe shi wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir kaga lokacin da ya bata labari ya zama to fa'ilun bi ma'ana fa'il lokacin da shi an ka bashi labari shi kuma ya zama to fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul munabba kun gari kun fahimci wannan ko to waɗansu malamai sun kace shi ar-rasul ko mata ta ba a ce shi faɗa shi ga yamma ba wannan kuskure ne ta fuskar bishara wanda zara ba na ake gane bambanci tsakanin annabi da annabi ba da Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirina annabiyina annaban mubashshirina wa mundhirina kuma wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da tafai tare da su ashe ba littafi ne ke bambanta manzo da annabi ba babban abin da ke bambanta su malamai suka ce shi wannan an bashi shari'a mustaqilla amma wannan tana yiwa an ce ya aiki da risala ta wani inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu akwai annaban da sun kai aiki da at-taura mun fahimci wannan da kyau ko to a gurguje faja'alahu akhir al-mursalin Allah ya sanya shi zaman to karshen eh, manzani bashiran wa nadira yana mai bushara yana mai gargadi duk bayani ya isa- ya gabata wannan wada'iyan ila Allah yana mai da'awa zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah nan iznullahi yana izmantuwa izni al-kauni haka Allah ya so kuma yana izmantuwa a shar'i saboda Allah ya bashi izini duka sun haɗu guda biyu kauniyan haka Allah so kuma izinin shar'iyyan Allah ya bashi izini shi yasa izinin Allah sai kai hattara akwai shar'i akwai kauni kauni wani lokaci ba shar'i bane wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah kaga in boka ce to sai da izinin Allah shi ka aiki kaga a ce ka to shikenan ta nan izini kauni ake nufi ba shar'i sai ce Allah ya mai izini nan izini kauni ne ba shar'i ba ina fata an fahimce ni sai in Allah ya so sannan abin yake kasancewa ina fata an fahimce ni amma nan bi iznihi da iznin Allah iznin Allah Allah ya bashi izini yace kaje kai wa'azi ya ayyuhan nabiyyu qum fa anzir shi yasa suke cewa nubbi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an maida shi annabi da ya ayyuhal muddathir da da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq domin ta wannan lokaci an kai mai wahayi amma wannan lokaci ba a ce mai yaje wa'azi ba wa ursila bi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir dan saboda wannan lokaci an ce yaje yayi abin nan ta zama to risala shine wadanda suke bambantawa wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kuma ya zama to fitila mai haske muniran mai tsananin haske daga inara ne anara yuniru inaratan wannan iktibasi ne ma a cikin wato cikin suratul eh, الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بدي كتم مبشرا ونذيرا لنكو بشيرا ونذيرا مبشر هكذا يوم وكون زؤن أبدا السلام عليكم يا سورة Assalamu alaikum.